فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقع ذنب ولا هدما وكذلك انزل الله قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يونس لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقري اليك الحي وقل رب زدني علما ولقد علمنا الى اعظم من قبل فنسي لم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبيب فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعريف وإنك لا تدمع فيها ولا تلهي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شرة الكل وملك لا يبليك فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما إذ يكسفان عليهما من ورق الجنة فأتي آدم ربه فغويب ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهريب قال أبدا منها جميعا قال كل بال عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة آمين قال رب لما شئت لي أعد وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من أسرف فلم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبكي أفلم يعد لهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أولم يعلمهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نأتي من كل أمة فوجا منهم تكذيب آياتنا فيوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تجدوا بها علما ماذا كنتم تعبدون أولم يعلمهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين قالوا القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل له شركاء فرعوا فلم يستجيبوا لهم ورعوا العذاب لأنهم كانوا يعتدون أولم يعلمهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم ناشر من كل أمة فوجا ممن يكذبوا بآياتنا فهم يوزعون إن في ذلك لآيات لأولي النهي ولولا كلمة سوى من ربك لكان لزاما وعجل مسمى اصبر على ما يقولون سبي بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبي وأطراف الليل لعلك تردي ولا تمدن إليك إلى متعنا به أزواجا منهم دارة الحياة الدنيا لنسلهم فيه ورزق ربك خير وأبقي وأمر لك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نعم نرزقك والعاقبة للتقوي وقالوا لولا آتنا بآية من ربك ألم تأتهم بينة ما في السوق الأولي ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونكذب قل كل متربص فتربصون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن يترى سورة الأنبياء عليهم السلام مكية وامعة وإهل عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فآتيهم من ذكر من ربهم دونة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السير وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا لباس آلام بل افتروا بل وشائر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قريتنا هلكنا أفهم يؤمنون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم ضربناهم الوعر فأنجيناهم ومن نشاء وهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون وكم مكنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا خليل ولما أصبحت هائداهم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم مسيرا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقضوا بالعقل على الباطل فيدمغوا فإذا هو زائف ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهزئون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلات من هم ينشرون لو كان فيهما آلات إلا الله لفسرتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم على ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مغربون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتديهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم وإني إله من دوني فذلك نفيه جهنم كذلك نفي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الله كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها مغربون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهم لتفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا أريك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آياتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينذرون بل تأتيهم بكة فتراتهم فلا يستمعون ردا ولا هم ينذرون ولقد استهزأت رسلا من قبلك فعاقب الذين سكروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلات تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نفر أنفسهم ولا هم منا يصابون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من فراشها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمو سم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسته النفس من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندعو الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل لدينا بها وكفي بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم وأنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال فربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم قال أن تولوا مدبرين فجعلهم جاوا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمينا فمن يذكره قال له إبراهيم قالوا فاتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم وإن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا هرقوه وانسروا آياتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كذا فجعلناه مبصرين ونجيناه وموسى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وهدنا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الظالمين وأما للنار من قبل فصلنا له فنجينا وآله من الكرب العظيم ونسرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سيف فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشل فيه كرم القول وكنا لحكمه الشاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وذكرنا ما داود الجبال يسبين والطير وكنا فائلين وعلمنا صنعة لبوس لكم ليوزنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح أسبة تجري بأمره في الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرام الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من در وآتيناه آله ومثله معه رحمة منا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين وظنون إذ ذهب مغارما فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا أعيذنا لربه رب لا تذر لي فرلا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويلؤوننا رقما ورابا وكانوا لنا خاشعين والتي آسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنا آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فدكتوا أمرهم بينهم فدكتوا أمرهم بينهم زورا كل ذي مال فدكتوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتبون وحرام على قرية هلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتيت ياجوج وماجوج وهم من كل عدم ينسلون وقتل الوار الحق فإذا هي شاهدت نفسار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم ما تعبدون من دون الله يعصوا جهنم وأنتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما ردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يعزلهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا لكم الذي كنتم توعدون يوم نبني السماء كديه سجل الكتاب كما بنينا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن نرجع يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهل من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل ربي يكن بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون سورة الحج مدنية وست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة أما أرضعت وترى كل ذات حمل حملا وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب علي أنه من تولى كتب علي أنه من توليه فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في شك من يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يربي إلى عرض الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض واردة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يوحي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني الطفل ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك ما قدمت يراك أن الله ليس ظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه كون مع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الدلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيث المولي ولبيث العشير إن الله يرجو الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ولكن فليمدد فليمدد بسبيل إلى السماء ثم ليخلى فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير ألم تر أن الله يجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير وقع عليه العذاب ومن يرد الله ما من مكر إن الله يفعل ما يشاء هذا ذلك اسمع اكتزموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم شعاب من نير يسب من فوق رؤوسهم الحميم يصار به ما في بطونهم والجنود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها فذوقوا عذاب الحريق إن الله يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يعلون فيها من سائر من ذهب ونور أول لباسهم فيها حرير ووضوا إلى الدين من القول ووضوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للآشر فيه والباب فمن يرد فيه بلال بظلم يذق من عذاب أليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا واستغفر البيت للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالهدي يأتوك رجالا وعلى كل دابر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منا وأطيموا منا وأطيموا البائس الفقير ثم يغدو تفصهم ويروح نزورا ويبدأوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربك وإن لم الأمر إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا رسل الوسان واجتنبوا قول الزور ونفار الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتتطفق إيه أتعي بالريح مقال سيء ذلك ومن يؤذن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم ميلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلمون وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شاعر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواء فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأديموا القانع والمغتر كذلك سكرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سكرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يهد كل كوان كفور وإن للذين يقاتلون أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من دينهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعدا ببال لوجب السوامي وبئر والسلامات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقبيل عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع السم أو تهدي العمي من كان في دلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وهذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس والحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله حق قدره وسبحانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأنت تختصم أو تعلم بهم من كان في ضلال مبين يا رسول الله أفأنت تختصم ko kana jin maganar ko na kana iya jin maganar ko ma autar ubiya ko ka shirya da batacce wa ومن كان في ضلال مبين والتي تسقطها كما قتل بيمين أبري سنة تسقطها كما قتل الله جل وعلا سنة الدين أنتم سلما الله جل وعلا إنك لا تخزين نفسها ولكن الله خزين يشاء أعطاني شيئا دون كسر amma shi Allah shi ya ke shigar da wanda ya gada ba amma kuma Allah ya ga musu ya ce wa inna kana tabi illa sunan mustaqim kai din nan kana shigarwa kan hanyar madaidaiciya annabi sallama yana da matsayi babba ne ya shigar da al'umma akan hanyar madaidaiciya amma nan shi Allah na ga musu cewa ai ba ka jin kurma kuma ba ka shigar da kurma kuma ka shi da makaho wanda yake dama ya riga ya ɓata wato makanta kashi biyu akwai makanta na ido akwai makanta na zuciya makanta na ido ba shi ne Allah ke kira makaho ba shi Allah na kira makaho ne wanda zuciyar shi ya makance daga yan musulunci ko daga imani shi ne makaho a wani Allah
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما نظرا بك فإنا منهم منتقمون فإما نظرا بك da ma za mu karɓi rayuwarka mu tafi da kai a wajen mu da Allah a inna min hum mutakimun ka tabbatar da muna tabbatar maka bayan ka zai musu azaba za mu kama su za mu musu azaba ko da bayan ka in ma kuma mun nuna maka abin da muka shirya musu to wannan za mu gani gaban ka za mu nuna musu za mu nuna maka ina nuna za a yi musu kuma Allah ya nuna mishi abubuwan da za a yi su a gaban shi an kama su a wurin da yawa na yaƙi a badon an kakashe su a kohudu an kakashe su tarafuka an kakashe su kunai an kakashe su akwai alba an kakashe su akwai yakuka da yawa da aka yi wanda Allah ya nuna cewa na kama maka su kuma ga su na azabtar da su gaban ka amma wata ne alkawari ne aka yi maka za a su mai ko da bayan ka ne mun ɗauke ka zuwa gare ni to za mu kai musu azaba bayan ka
أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليه مقتدرون أو نرينك الذي وعدناه أو نونا مك إذن أبدا مك يسوع الكون فإنا عليه مقتدرون أما هو ما سئل كون أكرس من الله الله تعالى من كافرين ما سئل أكرس وما ينونا مك إذن أبدا مك تعالى مسلم لأن أبدا مك شيرا مسلم alƙawarin da muka yi maka na za mu kama su kuma za mu kama su amma ba kuma ta ba mu da amurin da musulmi ka yi haƙuri kamar da manya manya annabawa su da haƙuri wa duk alama ya koduna ka yi haƙuri bisa da maganganun da suke gaya maka da irin abubuwan da suke gaya maka ka yi haƙuri kada abin ya dame ka wasu mazali za mu kama maka su za mu kawo ƙarshen su kuma Allah ya yi masa haka wata rana kafin sun dame shi musamman wasu daga cikin manya sun dame shi har da jibrilu ya zo yake gaya malaka jibrilu yake ce da wani da wani da wani da wani sun addabe ni sun dame ni jibrilu ya ce kai hakuri wata nan za ka gan su kwankwance da maka sun zama gawa kuma haka aka yi tare da aka yi yaƙi bada wani kana farko ma da fadin wa'antu ma kuma ka faɗin mawana na kuma tashkurun lakin da ba taɓa irin shi ba har ubangiji yana gaya musu cewa na fa taimake ku a bada na kama muku yaki a bada to ranar nan waɗannan da annabi ya nuna malaka jibrilu sai da jibrilu ya nuna ma annabi ka ga wani ce ya mutu ka ga wani ce an kashe ka ga wani ce an kashe dukkansu kowane su ya koma gawa to hakurin da ake ba shi kenan cewa in bayan ka ne mu yi musu azaba domin musu alkawari in ma kaman ka ne mun kama su kuma mun yi musu azaba kuma an kama su a gaban shi ai musu azaba a gaban shi shi ma daga hannun shi ma aka yi musu azaba don aka kai musu shi ya yanke su sallallahu alaihi wasallam
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم
إنك على صراط مستقيم فاصبر جل جلاله kai dai kai riko da abin nan da muka aikar maka shi ne alƙur'ani kai riko da alƙur'ani ubangiji yana umarni da an riko da alƙur'ani komi zafi komi daɗi komi daɗi komi daɗi komi zafi komi sanyi kai dai kai riko da alƙur'ani ala kai halin da kai kana riƙe alƙur'ani to kana kan shirya fasar su ila bi uyi na ka illa ka ala sanar da mutafi kana bi hanya mata ke ce ya rasu da domin hanyanka shi ne hanya na gaskiya duka hanyoyi da baki daya hanya ne na ƙasa da watan naka ita ce hanyar musulunci wani hanya da ɗan adam zai bi in dai ba musulunci ba ne yana kan hatsari wata rana yana zaune shi bai rubutu shi ya sa ake kira da biyin ummiyin wai annabin da baya rubutu kuma baya karatu wata rana yana zaune sai ya sa wani abu sai ya yi zane dogo haka shi manzo Allah sai ya yi wasu zanuka jihi jihi jihi jihi ya yi abubuwa haka jihi jihi sai ce wa haza sabili a da uku ilai da hanya na nan na gaskiya wanda ne nake kira a kansa wa haza sukuru nan ko hanyoyi ne daban-daban kuma kowane hanya akwai shi na a bisa kowane hanya akwai shi amma na gaskiya guda ɗaya ne shi ne wanda ni nake bisa kan shi da ni da sahabbai na a yau wannan hanya da yake bisa kan shi da shi da babansa shi ne hanyar alƙur'ani da aka yi masa umarni ya bi shi an tafi mata su aisha radiyallahu ta'ala anha an ce ne ne ta ji umman Allah ma kulku rasulullah ta ce ka ku da alƙur'ani ne ne ta ji umma ta ce da ji umma alƙur'ani duk abin da alƙur'ani ya karanta shi ne yan ta ji umma in kana so ka san wane ne annabi to ka karanta alƙur'ani bayanin da alƙur'ani ke yi to yana bayani ne akan annabi shi ke da irin waɗannan ɗabi'u gaba ɗaya shi yasa ya ce ma ana alaihi yau ma wa ashabi abun nan da muke bisa a kan shi yau da ni da sahabbai na shi ne hanyar gaskiya sauran hanyoyin nan duka ɓata ne to hanyoyin dama ya gaya mana ya ce inna nasara qasamu dinahum ala ihda wa sab'ina wal yahudu قسموا دينهم على اثنا وستين وأمتي سيقسمونه على الصلاة والسكينة yace nasara turawa kenan a misali ce sun kasa addinin su kashi saba'in da ɗaya yahudawa sun kasa addinin su kashi saba'in da biyu ya ce amma al'umma na za ta kasa addinin ta kashi saba'in da uku kuma guda ɗaya ke kan shirya shi ne wanda ke yi sahihin da nake a yau mu ji a yanzu ga shi mun waye gari addini ya kasu har ya fi saba'in da uku ga wannan kungiya ta tafi ga wannan kungiya ta tafi ga wannan kungiya ta tafi kuma annabi sallallahu alaihi ya ce kungiya guda ɗaya ce kawai take kan hanya sauran kungiyoyi kan suna bisa hanyar shi ɗaya duk suna bisa hanyar ɓatare kuma idan aka je lahira gaba ɗaya kungiyoyin za a rubuta su ne babu addini cikin su Allah zai ce ai ba hanyar da na ɗora annabi ake ba wanne ne za a gane cewa shi ne na annabi a yau tun akwai kungiya kaza akwai kungiya kaza kuma kowa ya ce shi na kwarai ne kuma kowa ya ce shi yana kira ne a addinin musulunci kuma kowa ya ce shi yana koyi da annabi ne duk kungiyar da kai shiga za su gaya maka su suna koyi da annabi ne amma kuma an duk sana na ce kungiya guda ɗaya ne ta gaskiya wata iri ya ce wata take a bisa kan kuma annabi mamaki sauran kungiyoyin kowa a ƙur'ani ke karantawa yanzu kungiyar za ka je sai ka ake malaman suna karatun Qur'ani ko suna fasarawa kowane kungiya ne da karatun Qur'ani ana fasarawa kuma da za ka yi magana da malaman sai su kafa hujjojin su cewa su suna kan gaskiya suna koyi da annabi kuma gashi mu ka su ba iyaka mu wuce ma sabbin da uku kuma annabi ya gaya mana gaskiya la yaku an hawa inna illa wa yuha annabi duk abin ya faɗi gaskiya ne ya ce guda ɗaya ne ke kan gaskiya guda ɗaya ne ke kan gaskiya wannan ne ke kan gaskiya ya ce wannan da ni nake bin ba da ni da sahabbai na kuma wanda annabi yake bisa yana nan har yau har yanzu yana nan kuma inda ke bisa kan shi su ne ke tafiya a kan shirya to a nan in kana so ka gane wanne ne annabi yake bisa sai ka zo ka zauna sai ka bi kowane kungiya sai ka ɗauko shi da kawo gaban ka kuma zai yi wa kai ba malami ba ne in ba ka da ilimi ba za ka iya ka tantance kungiyar na kwarai da na banza ba saboda tun da kai ba malami ba idan an ja alƙur'ani baka san abin da ake faɗi ba idan an ce kala rasulullahi baka san abin da ake faɗi ba duk abin da za a faɗi sai ka ce ai gaskiya ne malami abin da ma bai faɗi gaskiya ne kuma malami yana tabbata ne baka san bambancin hadisi ba balle ka gane nashi da ƙarya ne baka san bambancin fasarar ba balle ka gane cewa fasarar da ban ra'ayi ne ba ainihin haka fasarar yake ba to kaga ba sai ka gane sai ka shiga kogo ya kai ta gani tana ibada sai an mutu an jan ya ma sai Allah ma ba a mutura wani da ya ce mu sheke ibada mu bai shi kura ko da za ka zo lahira ba ka da lada ko guda ya aka yi ni na rayu a su ina kan kungiya kaza za a ce a wannan kungiya ba musulunci ba ne wanda yana tafiya ne a kan halaka jagorancin shaidan ne kuma shi ke nan ba a bari ka gyara a can kuma wanda kai mai ya zama hasara a riga an gudu ba shi amma in kana so ka gane wanne ne na Allah da manzon Allah sai ka ko kungiyar sai ka aje gaban ka sai ka ɗauki ɗabi'un ƙungiyar da ɗabi'un annabi tun da ɗabi'un annabi alƙur'ani shi ne ɗabi'un annabi bai da zaɓa alƙur'ani in ƙur'ani ya ce bi zai bari ya bari duk umarnin ƙur'ani shi ne umarnin sa kuma an ce ka fassara su bi ma usu ilaika ka yi abun nan da kuka yi maka wahayi fa in na ka Allah sura da mustaqim kana bisa hanya madaidaiciya to sai ka muka an bar ɗabi'un annabi da ɗabi'un mutane wannan ƙungiyar ya ɗabi'un su yake ɗabi'unsu irin ɗabi'un annabi to ya ɗabi'un annabi yake na ta ya cikin ɗabi'unsa masu babban aiki manzara sun sara masa fara da kokon duk abin da ke da rashin sai ya raba ku kuma ya kautar da abin da yake fanta annabi sun sara faɗa da kowa annabi baya fushi duk waɗannan abubuwa ba ya yi waɗannan ma ƙanana kenan su manyan ba ko kawo su wani annabi ba ba a kawo magana ko haɓuɗa ko riba ko sauransu ko wannan ka sani mummunan ɗabi'a na alfasha amma ba za ya yi to da ka ji wuce wannan kungiya da suke da'awa su suna koyi da annabi shi ɗabi'unsu irin wannan ɗabi'a ne shi ɗabi'unsu yana kan hanyar ya yi da ɗabi'a manzo Allah in ka ga bai daidai ba to suna kan hanyar shi sani ba su kan hanyar gaskiya sai ka bibi annabi mutum ne mai yawan ibada mai yawan ibada an tabi Aisha matarsa an ce wani lokaci ya fi yawan ibada ta ce yana ibada ko wani lokaci amma ya fi yawan ibada a cikin watan ramadana to tunda yana yawan ibada sai ka ji wannan kungiya shi mutanen masu yawan ibada ne menene aikin da suke na sani akwai kungiyar da in an yi sallah a zafa an fita shi kenan kowa ya fita ko ta zuwa ma ba a yi tawa sai saban da aka da an yi sallah an fita ko ta zuwa ba a yi tawa ban da daddare a tashi wani aiki babu ma abin aiki ba ku shi kamata amma koya ba ba a baka ba kaga wannan kungiya ya yi daidai da kungiya annabi na aiki ne kungiya annabi sunna hadisai sun roito yanzu Allah fi kulli hayan na ta kuma sunna yana zikiri ne ko da yaushe manzon Allah Aisha ma ta ce ni ma ta shi ne ko yana da janabar zikiri ne hatta yake ma ta raka rasulullahi la ilaha illa qasu ta ce annabi ne ki babar la ilaha illa Allah da iman za ta san harshe shi yana la ilaha illa Allah kaga yana cikin aiki na zikiri ko da yaushe sannan kullum daga dare sai ya yi nafila raka'a goma ya yi shafa'i da musulmi a nafilan shi ma alƙur'ani yake sauki domin haka ba ko shi su yi kuburi aisha ta ce liman kan abna fara ya rasulullah ka kaka fara Allah wala kama ta kaddama min sunni ko ma ta fara yaya kake wahala da rayuwanka an gafarta maka laifin ka wanda ka yi da ma wanda za ka yi in ma kai ne don sai sa ka yi nafila hakan ka yi kuburi ya ce a fara a fara da shakur sai ina gode ma Allah ne na zama bawa ne mai gode ma Allah shi yasa yake wannan na ji to kaga mai yawan lafiya ne dan mazar su zama yana asibiti kowane wata guda uku zai asibiti sha uku ga wata zai yi sha hudu ga wata zai yi sha biyar ga wata sannan idan watan azumi so hufi ya zo a da ya kai azumi cikin shi da yawa idan mai biyu nasa ya zo shi a ban ya kai azumi a cikinsa da yawa kaga kenan kuma yana azumi litini da alhamdu kowane litini da alhamdu sai annabi ya azumi to kaga mai yawan azumi ne kenan sana annabi ya fi kowa kyauta game da kyautar ba aka kama manzo Allah duk da girgi da bai kyautar manzo Allah sannan kuma ya fi kowa hakuri tun da yake shekarar sittin da uku a duniya bai taɓa zagi ba bai taɓa buɗe bakin zagi a wani abu ba ko ya zagi mutum ko ya zagi wani halitta maza da taɓa zagi ba sannan maza bai taɓa tsoki ba wani a yi mai abu ya yi tsoki ko wani abu ya yi tsoki bai taɓa ba ba ma shi yake da ban mamaki ba shi bai taɓa ganin yake wani ba kai laifin a in ka ka yi laifi ya gani to dokan Allah ne ka taka in ka taka dokan Allah sai ya hukunta ka amma wai shi karan kansa kai masa laifi ka gani babu da shi za ka yi masa da bai gani da shi saboda ya fiyarsa to duk irin waɗannan ɗabi'u su ne manya-manyan makarimun halaki irin ɗabi'unsa wata rana wani mai gudu ya zai same shi yana cikin sahabbai sai ke ce masa ga wani abu na zan siyar maka sai kawo masa abin ya zo ya ce an ban da bukatar da abin ya ce aka fiye masa ko kyauta ka yi da shi kuma ya ce ya yi kyauta ya ce to ranar wasu yau fati ɗaya ke nan zan zo an sa kuɗi to kuma Allah da iko sai su da shi ko Allah kai mu lafiya gari na wayewa annabi na zaune cikin sahabbai sai ga wannan mai gudu da zuwa bai yi magana komai ba sai kama rigar manzon Allah kwala akhizatu li majmaki kwala kenan sai kama kwala annabi sai rike da karfi cikin sahabbai ba sai shi muka ba kuɗi na kayan da nan garma jiya ba ni kuɗi na kuma da ya sai da abun ya ce sai an yi sati zai zai karɓa kuɗi kuma gari na wayewa sai zai ce a bashi kuɗi shi ana mazala da irin da yi da karamcin sa sai ka ce masa zai ku bashi kuɗi shi ya rasu lallai ya ce sai an yi sake ce ku bashi kuɗi shi ku bashi kuɗi shi ya ka kira ya kuɗi sai aka ba shi to da aka ba shi kuɗi sai sai na umar yanzu zan yi kuɗi ita gaban mu za ka zuka shi kwana a nan fito wurin nan sai na cire kanka to takobin nan da sai na umar yanzu zan sai shi wannan mai hudu zai ji tsoro sai ya tsaya sai a nan ya ce umar ka mai da takobin ka ku ƙara mishi wani kuɗi domin umar ya firgita shi an biya shi bashin shi kuma an ɗebo wani kuɗi mai yawa ba shi saboda wai sai na umar ya zara ta kuɗi ya ke ta ta ga ta biya irin namun na Allah ke sai yi wani nata biyu su ba a samun su ga kowa sai ga sufaye wasu mutane malamai da aka kira sufaye a samun tufa kenan mutane ne masu tsoron Allah masu irin da jikin annabi za ka iske tsokokinsu da irin mata su su da irin cin abincinsu da irin ladabinsu ya yi daidai da ɗabi'u irin na sahabbai duk duniya ba a samu sai da sufaye su ko sufaye ba inda za a same su sai a cikin kare na waliyai domin su ne waliyai ai dama daga annabawa su wuce ne kai ke jin su shahidai ke jin su sai waliyai su suke jin su to wanda ne su ne waliyai su ne ake samu da irin ɗabi'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da irin ɗabi'a to za ka dubi wani irin kungiya ya kamata ka shiga shi wannan kungiya da suka koyi da annabi wajen yawan ibada da yawan ambaton Allah ko ko wani can daban wanda kila ba ma magana wani sha'ani na yawan ibada a ciki to za ka yi kanka hisabi da tsala ce kwamfan sabon ma'auni ilinka in na tsala ta hanyar mustaqim da kai da dukkan wani da suka bisawunka kuna bisa hanya majalisar ya rasu babbaci
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسعدون
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف يسألون وإنه لذكر لك wannan alƙawari da muka sauke maka ɗaukaka ne ga yake a rasulullah zikirun nan na ɗaukaka ne ba na ambato mai Allah ya ce wa fa'ala laka zikiruka mun ɗaukaka ambatonka amma wannan zikirun naka na ɗaukaka ne zuwa gare ka wani ƙaunika da mutane ka kuma alƙur'ani ya zama ɗaukaka ga musulmi duk duniya baki ɗaya saboda duka littattafan da aka sauke ba a sauke irin alƙur'ani ba tare da littattafan da aka sauke daga zuwan alƙur'ani dukkan su an shafe su sannan duk wani littafi da aka sauke to an canza shi amma alƙur'ani ya garka har yanzu an gama canza su ba da zikirin maka daraja ne da ɗaukaka gare ka komi kafircin kafiri zai ba alƙur'ani nan kamar ne yake wannan aka sauke attaura sai ta da annabi Musa bayan annabi Musa sai aka cancanta attaura sai aka shiga da abubuwa da yawa da wannan aka sauke injila na annabi Isa bayan annabi Isa sai aka shigar da abubuwa da yawa a cikin littafin ainihin injila na gaskiya ma yana da wuyan samu yana da wahalar samu ainihin injila yana da wahalar samu sauran kafar da ake fara su an cancanza su wannan mutum ya sa ra'ayinsa wancan mutum ya sa ra'ayinsa amma kan da alƙur'ani ina na nazarin zikir wa ina na ubangiji ya ce mu muka soke shi ko mu muka kare shi har yau an rasa da za a cire abu ɗaya daga cikin alƙur'ani ya daga duk inda ka fito zai ka same shi a cikin kan mazaje wannan ya haɗa ce wancan ya haɗa ce wancan ya haɗa ce to ba yana za a shirya da wani abu a cikin sa tuna an riga yana cikin kai da shafa Allah ya ce ɗaukaka ne da rika ya rasu Allah wani alƙur'ani da kai da sauran dukkan al'ummanka waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki da alƙur'ani sharafin ne a nan duniya sannan sharafin ne kuma a lahira har yanzu da za ka ɗauki yaronka ka kai shi makaranta wajen karatu alƙur'ani wajen wani malami sai malami ya zaƙa nama yaron bismillahir rahmanir rahim idan yaro ya ce bismillahir rahmanir rahim to a lokacin da ya ce bismillahir rahmanir rahim nan an gafarta ma yaro kuma an gafarta ma malam kuma an gafarta ma uwa an gafarta ma uba to ka kare sharafan ya zama ɗaukaka tunda dukkan su sun samu gafara su duka uku an ga su duka hudu gashi an gafarta ma malam gashi an gafarta ma uwa gashi an gafarta ma uba gashi an gafarta ma ɗan kenan dukkan su sun samu rahama karkashin alƙur'ani ne to kaga ya zama sharafan a lahira ya zama sharafan a duniya na'am
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يا رسول الله da muka aiko ka muka baka littafi ka karbi waɗanda muka aiko gabaninka wasan marasana min kablika min rusulina annabawan da muka aiko gabaninka ka karbi tarihin su kaji a da Allah ne dun rahman Allah ne ya abudu ko mun sanya musu wani abu da suke bauta wanda ba Allah ba akwai wani dodo da suke bauta wanda ba Allah ba ko akwai wani abu da suke bauta wanda ba Allah ba je ka tabbata ka ji sai ce la ashaku wala ta'am ni ba na kokanto kuma ni ba zan tambaya ba in ji manzo Allah umurni ne Allah ya bashi cewa ya tambaya ya ce shin sauran annabawan da aka yi kunna wani abu ne aka nuna musu ko aka ba su wani suke bauta ba
السلام عليكم يا جدع يا akwai wani abu da aka ba su suke bauta ma wanda ba Allah ba ya rasu kuma muna so ka tambaye su sai ce la annu wala ashu sai ce ba na tambaya ba kuma ba na kokar ni ba na kokar ko haka na kuma ni ba zan kokar kowa ba na san gaskiya ne alqur'ani na
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ونزلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول من رب العالمين وبنجي لنا رمضان في كما حقولي كما أنه كان بيان القرآن تباقي حقي أشباع النبي sannan sai ana ba shi labarin annabawan da suka wuce domin ya yi koyi da irinsu ya yi koyi da irin hankulinsu sai aka ce masa walƙasar na musa ji ayatina hakika kafin mu aiko ka mun aiko annabi Musa mun ba shi ayoyi shi ne da Musa mu'jiza ita ce ayoyin da aka ba annabi Musa kafin a ba shi littafi a taura domin an ba shi a taura ne bayan an haka da jama'a amma ubangiji ya ce mun aike shi ne ila ga auna wa malaki zuwa wajen fir'auna da jama'a da annabi Musa ya so sai ya gaya wa fir'auna إني رسول الله رب العالمين يقول من رسول الله أما أن يكون سوى بيتا kuma ubangiji ne ya aiko ni a kan in zo in gargaɗi zuwa gare ka sannan da aka tafi so don fir'auna an ba shi ayoyi da yawa an ba shi mu'ujiza guda tara wata rabin da musa fi ma'alatin wannan hadin masamman isra'ila mun ba a cikin musa mu'ujiza guda tara daban-daban an ba shi tufan kwarkwata na yin kumana wanda na kan wakon mana wanda na ke wanda ba a ya ce kuma tsala fakar sarwa kan kuma mu ne ubangiji ya ce da mutum imani ba muka fara aiko musu da tufan sannan muka aiko musu da fari muka aiko musu da fadi muka aiko musu da fara muka aiko musu da farfata duk wannan hanya a kan su imani amma kuma ta kawar da imani ne
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يعرفون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يلعبون وبيجي يجي da muka aiko shi suka ba shi ayoyin da ya karanta masa ayoyin idan hum minha yal'abun sai suka koma suna masa dariya a hada da tuba a kan zama da suna wai wannan ne aka yi aiko annabi Allah ya rasa duk wanda za a aiko da Musa Musa ne annabi annabi Musa yana da cikin manya-manyan annabawa kuma yana da mukamai masu yawa mukamai shi guda hudu ne ga shi annabi ga shi mursali ga shi mu'azi ga shi kanin mutane sannan shi ne annabin da aka aika a wajen babban kafin wanda aka yi a duniya kafin zuwa manzara su salama babu wani kafin a duniya kamar musulman to anan Musa shi ne babban annabi da aka aika a wajen Fir'auna ne to kaga sai aka ba shi wannan annabi kalilin guda aka ce ne ma Fir'auna da ne a kan shi to ne zo kuma akan shi da wannan Malam za mu je mu gaida sarki za mu ga sadaka.
Allah ya hana ta kawai ne imani har lokacin halaka da Fir'auna ne Allah ya hana ta Fir'auna bayan ya halaka da Fir'auna shi ne aka kawai ne ba نعم
وما نريهم من آية الله أكبر من مثلها فعذبناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما من آيات إلا يأمر بمثلها فأخذنا بالعذاب لا تنجيهم وما نريهم من آيات Ubangiji da ce duk wani kaya da nuna ma Fir'auna bayan wannan lillahi a kawai da kuma sai mun nuna mashi wanda ya yi wannan idan muka nuna masa wannan bai yi imani ba wanda zai biyo baya sai ya fi wancan bai yi imani ba wanda zai biyo baya sai ya fi wancan bai yi imani ba har muka nuna masa mu'ujiza daban-daban guda biyu. Allah ya ce kuma duka gudanar da kuka nuna wa Allah da ba mai imani ba. To yanzu mun kawo ƙarshen nuna wa da ba mu'jiza sai magana ne da za a yi halakar da jama'a. Ina ka aiko ba annabi akan ba shi wani wani ne kana mu'jiza ko ya harkul adali ka zo ka nuna musu abin da kowa yake yi. Kamar ya kira ka ce kamar da Musa kamar da cikin sauran yana bayan nan gaba an ba shi sanda ya kafa sannan ya baki cin da nuna ya yi ba da shi an ba shi hannu ya sa cikin kafaɗa ya fito hannu hannu na haske duk wa'in abubuwa an ba shi ba ma turka biya ne da yamma sai ta nuna a sana sannan wasu ya zata bi jihar ka tawo da za a kai su yi ga hannu an ba shi sannan daga cikin wasu na guda tara wannan guda biyu ne sai aka sauka musu da mafi mai kyau ba su ba aka zo aka jarabe su su kwaɗi in ka ɗebo ruwa za ka sha kwari su cika ba su yi imani ba aka jarabe su da kwari kwari su zo suka canye duka abincin kasar gaba ɗaya ba su yi imani ba aka zo aka jarabe su da jini sai ka ɗebo ruwa za ka sha sai ka ce kwarin ya cika da jini dukkan wannan bai sa su yi imani ba aka jarabe su da kwarkwata a cikin jikin mutum kwarkwata a cikin ɗakin sa kwarkwata ko ina na shi kwarkwata a yau bai sa su yi imani ba sai Allah ya ce zuwa a haka da zama. in ya ci tsaro zai sallah asuba sai ya je kwanta sai ya sallah to sallah uzuri ne ya sa shi haka ko rashin lafiya ne ko ko ya ra'ayi ne a to ba ya da kyau sallah biyu manzara ta sallama ya ce munafiki ne ke cikin jami'a da sallah asuba da sallah isha'i annabi ya ce duk wanda daga bayyana cikin jami'a to munafiki ne sannan sallah asuba babban sallah ne wanda ba a wasa da shi a yanzu yanzu har ka yi tsaro ya kamata ka yi hakuri ka je ka samu sallah asuba ya so ka gama sallah sai ka zo ka kwanta kuma idan mutum ya yi sallah asuba a lokacin nan ba a so ya kwanta domin a lokacin ake rabon azumi tsakanin sallah asuba zuwa fitowar rana ake rabon azumi to bai kamata ka je ka kwanta lokacin ba.
Assalamu alaikum. menene hukuncin wanda yake ya haɗu kuma yana aiki a cikin mata
yana da azumi kuma yana aiki a cikin mata Eh.
Eh, to ai aiki cikin mata kala kala kaga mai rika inji yana da azumi amma kuma dole yana aiki cikin mata mai sandan aski yana da azumi amma kuma yana aiki cikin mata mai sandan inji yana da azumi kuma dole sai ya aiki cikin mata to duk wannan bai bata musu azumi in dai ba an bijiro da wani abu mai kama da sha'awa amma in ka gama ta yi sha'awa har kai manni to azumi ya lalace in ko kai manni kuma azumi ya lalace kuma sai ka ranka
Ita mata yana da assalamu alaikum malam. Da Allah ya rabu abin da ta yi a kayan abinci da ba.
kaɗan ya ban da wani
Gwamnati yana da abin da ta yi a kayan abinci da ba.
bambancin kabili da ba'adi kabili in ka rabu in ka rabu wani abu cikin sallah shi ne ake yin kabili kamar kana sallah sai ka rabu wani abu ko misali ka fa sura biyu sura biyu ko sura guda ba ta kabili sura biyu sai ka mance ko kuma ka zo za ka zauna kayan ta a biya ka zauna ka yi tafiya sai ka mance ba ka yi tafiya ba sai ka miƙe biyu to in ka miƙe sai ka ci gaba da sallah in ka ci karanta abu sai ka yi tafiya in ka yi tafiya kafin ka sallame sai ka yi sujuda guda biyu su ake jira ka biyu shi ko ba a yi in ka ƙara wani abu a cikin sallah kila ka yi raka abu ya kamata ka zauna sai ka tsaye kaga ka yi kari wannan ƙoƙashi na ya yi ɗan kaga ka yi kari shi ba a yi za ka yi shi rabi inda ya kamata ka yi abu sai ka ke abu kamance to ka rage kenan to in kai tafiya kafin kai sallama sai kai su tuka guda biyu sai ka sake yin wani tafiya sai ka sallame kafin kenan shi ko wannan wani abu ne ka kara a cikin sallah to sai kai tafiya sai ka sallame in ka sallame sai ka yi niyyar ba'adi shi ba'adi sai an yi niyya na wai kun ba'adi sannan kai su tuka guda biyu ka sake yin tafiya kuma ka sallame kuma shi ba'adi in ba ka yi ba ana jin ka daga nan har ka kai
Sai dai ne ba ya da ya assalamu alaikum malam. Menene hukuncin mai nan da ya yi a ruwa?
shan sigari ma ya sha ruwa sigari gaba ɗaya duk da tura wanda suka yi sigari sun ce ba ya sha shan sigari ba ya sha annabi suna cewa kun ga mutuwar hamu ko kuma hamu na hamu duk abin da ke sa maye giya kuma duk abin da ke giya haramun ne yi masa hamu saboda ka shan sigari ba ya sha idan ka je makka a cikin garin makka za ka rika ganin saikon manya-manya an sa kungon kudu an kawo sigari an nika a bukun nan ga bukun ya fara yin baki akwai shi cikin maka ko'ina kuma akwai shi cikin madina ko'ina wai an nuna maka cewa sigari na da aiki zai fata maka hukunka da ciyar sigari sigari ba ya da kyau shekar a rum aka fara kawo sigari duniya gaba ɗaya ruh aka fara sama mutane shaitan bai taba lakin shaitan bai taba sanin jini a duniya ba da mutane a duniya irin lokacin da aka samu sigari a lokacin da ya farin ciki sosai a duniya domin an kawo bidi a ba a taɓa kawo irin shi ba a duniya saboda tijari bala'i ne su karan kansu tura da suke yi sun ce bala'i sani yanzu ganyen tabar na in ka shuka shi na ko dabba ba ta ce shi ko dabba ba ta ce ba kwaro da ke cin ganyen taba saboda ba mu ci bala'i dan adam kada ke ce shi duk halitta ba mai cin ganyen taba sai dan adam saboda bala'i ne ke cin shi shi kuma shi da ya ga kana shan sigari sai ta tsalle ya ta dariya ya san cewa ya halaka ka sannan har yau duk mutumin da ke shan sigari in ya mutu in an sa mai yin kabari in an sa shi cikin kabari don bai yiwuwa ku tona kabarin ne minti goma sha biyar a tona kabari za a cikin kabarin ya baki kirin saboda hayakin nan zai fita cikin jikin shi gaba daya duka hayakin da ke cikin jikin shi sai ya fito ta gashin jikin shi sai ya bata da kabarin zai kama wani ko da munkar da nakiri za su zo sai su fi shi yana wani ba mu ganin tambaya dukan an san cewa fatacce ne ko kuma yayi amai in ya shiga kabari sai ya yi amai duk sai bata shan kabari da kabarin na wani amma ba ya da za'i mala'ikun nan su zo kusa da shi da sigari na cikin jikin shi domin mala'ika bai sun wani sigari yanzu ka kunna sigari nan ka hura idan mala'ika na wurin sai ya kauce ma wurin saboda bai sun wani sigari ko ko aljani bai sun wani sigari aljani ma bai sun wani sigari balle mala'ika saboda bala'in da ke cikin sigari ba dan karami bane jahilai na cewa shan ki banza bari ki banza karya ne shan ki bala'in bari ki zama lafiya
sai mai tambaya na gaba na assalamu alaikum malam ya ake niyyar sallolin dare da ake karanta mana bayan tafsir
na fila ne na wacce salatu na fila Allah na kuma shi kenan in kai raka abu kai ta kan salatu kuma ka ce na wacce salatu na fila Allah na kuma kawai raka abu biyu ne da niyyar na fila ake yi
sai mai tambaya na gaba yana cewa Allah gafarta malam shin wai ya halatta magidanci bayan ya ƙara tafur ya tara da iyalin shi ya halatta amma ya kiyaye a hijiri eh halat ne gare shi bayan ta gama yi mai sahoro to sahorin a yi guda biyu ya halatta amma ya kiyaye da alfijiri kada ana nan ana wani harka kuma alfijiri ya kullo kaga an yi banna kenan zamanin da muna yara ko muna matasa lokacin babu ƙungiyoyin da masu asalatu karfe ɗaya ko kiran sallan farko in abin da ake yi da kaji a salatu to alfijir ya kullo ko sabu ake sai kowa ya bari gana a salatu gana a salatu sai kowa ya bari to zuwan kungiyoyin da na zamani sai aka fara yin salatu da an kiran sallan farko sai a yi salatu to duk su suka rubuta abin suka fata shi a ne addini gaba daya dan salatu shine alama cewa nan ne alfijir ya kullo amma yanzu kaga sai a yi kiran sallan farko karfe uku sai ka ga a salatu kuma kajin sakin ba kuwa ya ce wai sallah ya ci kwana kuma kajin sakin shi ma na da bai masakin ba kuwa misali ta ga barna ce kawai aka shuka shi mutunci
shi mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam wai shin menene hukuncin mutumin da zai yi safar da iyalan shi da sunan zai yi azumi amma idan rana ya fito gida sai ya je ya ci abinci kuma da barace ya koma gida da sunan cewa yana azumi
yana da hankali mai hankali ne domin hukuncin musulunci yana aiki ne akan mai hankali zai yi tsaho da iyalansa kuma ya fito da rana ya je ci abinci anya ko yana da hankali inda yana da hankali kan ayyana wasa da addinin musulunci gaba daya ba a ce mai kafin amma dai ya zama fasiki kuma wannan abin yana iya sa shi wuta domin annabi sallallahu ya ce in ka sha ruwa ran da ramalana da gangan ko kai azumin shekara tun baka biya wannan gudan ba kuma dole kai azumin wata biyu ba zai yayi da gangan kaga ba kafiri bane amma kuma fasiki ne kuma wani shan wa azumin nan zai kai shi wuta eh zai kai shi wuta sai tambaya na karshe yana cewa assalamu alaikum malam wai yana da kyau in kana azumi ka yi ta wasa da maza
ah mace ne ta yi tambaya ko mace ce ta yi tambaya tana azumi sai tana wasa da maza to me kai ta cikin mazan ba na ce wa zan ko ba ta azumi ina wato da maza ai in ka je in ka je babban gari kamar kasar turawa ko kasar larabawa irin su dubai irin su qatar yi magana akan inda na sani kada yi magana da ban sani ba da sauran kasashe manya mai na larabawa da turawa idan aka aje wani abu na hadari kafin ka zo kusa da wuri za ka sun maka danja danja wai abun nan hadari ne to ai su mata maza danja ne gare su duk inda namiji yake danja ne ga mace ai kusanta ga namiji wurin mace danja ne
ta gwada ga mijinta ma ta gani mijinta ne kawai ake da ta kusance shi amma sauran mutane mazaje matasa nan duk dangoji ne idan ko za a yi hulɗa da su in a dan da kuke masa Ba shi da wayan mana. Ba shi da hansoshin mana daga caji. a cire a cire wayan kowa cire wayan kowa cire wayan daga wani kowa zai cire wayan daga wani saboda haka ba wai alabamu lafiya da zama lafiya
ومن صلى ليلة الرابعة عشرة wanda ya sallah yau من شهر رمضان a cikin wannan ramadan ركعتين Raka a biyu ne kawai.
ya gano fi kullu rak'ati bi fatatil kitab Kowane raka a zai kawo fatiha.
wa idza قال ja رسول الله سبع مرات Da izafi a zai ya kafa bakwai.
idza kana inda kaddu ruhi Idan ya zo zai karɓa rayuwarsa,
sawu ja mala sawu ja malakal malakal maut sauka.
sawu Sauka.
na'am sawabu sawabu ja malakal maut
A Abu Bakar. A haska manyan.